نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب babu tauƙiril ulama'i wal kibari wa ahlil fadl wannan babe yana bayani dangane da abin da ya shafi girmama malamai duk waɗanda aka ce waɗannan malamai ne to a girmama su a mutunta su a darajanta su wal kibar da kuma girmama manyan mutane duk wanda aka ce wannan dattijo ne ya manyanta to wannan babu yana magana akan girmama shi da mutunta shi da kimanta shi wa ahalil fadli da kuma girmama waɗanda suke ma'abuta fadla ko da ba malamai ba ne idan aka ce wannan mutumin ma'abucin fadla ne sarki ne ko mai unguwa ne ko wani dai wanda yake rike da wani yanki ne daga cikin yankuna wanda musulmai suke kalkashin shi to wannan shi ma wannan babu yana bayani akan girmama irin waɗannan mutanen wa taqdimihim ala ghairihim da kuma gabatar da waɗannan mutanen akan waɗansunsu idan ya zamanto ga malamai sun zo su ga waɗanda suke ba malamai ba kuma dukkaninsu kansu ɗaya to sai a gabatar da malamai sannan kuma a gabatar da waɗanda suke waɗansun nasu ne idan ya zamanto ga dattijawa sun zo ga yara sun zo to sai a saka manya a gaba sai yaran su bayansu haka nan ahlul fadl idan ya zamanto ga ahlul fadli ma'abuta fadala wanda suna ɗauke da wani matsayi daga cikin matsayi wanda musulunci ya umarni da a rike shi to idan suka zo sai a gabatar da su akan waɗansunsu wa raf'i majalisihim da ɗaukaka mazaunansu guraren zamansu shi yasa waɗansu gurare idan ana sabga idan aka kawo kujeru salan za a ce wannan na suwana ne ko sarakai da sauransu za a ce wannan gurin malamai ne wannan gurin dattijawa ne wancan kuma gurin yara ne wa izahari martabatihim da kuma bayyana darajarsu a idan jama'a a nuna wa mutane waɗannan mutanen suna da kwai kima da daraja waɗannan mutanen mutane ne wanda da su Allah subhanahu wa ta'ala yake alfahari a gaban mala'ikai saboda su ne bayan shi nagari su ne waɗanda suke bauta mishi da sauransu Walallahu ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce ƙul ka ce hal yastawi alladhina ya'lamuna shin waɗanda suka yi sani waɗanda suka fahimci addini na musulunci suke yin aiki da shi shin sun yi daidai wallazina la ya'lamuna da waɗanda ba su san ba addini na musulunci ba sa aiki da addinin na musulunci ba za su yi daidai ba to kadhalika la yastawi almuti'u wal asi hakanan mutumin da yake mai biyayya ne ga Allah mai kyautatawa ne tsakankanin shi da ubangiji subhanahu wa ta'ala a kullum yana azkaru yana karanta alkur'ani yana salatin ma'aiki alaihi salatu wassalam da sauransu to ba za ka haɗa shi ba da mutumin da yake mai saɓan Allah ne wanda ba ruwan shi da karanta alkur'ani ba ruwan shi da zikiri ba ruwan shi da salati ba ruwan shi da istighfari ba ruwan shi da hailala Allah ta'ala ce inna ma yatazakkaru ulul albab sani dai kadai ma'abuta hankula su ne suke ɗaukan galgadi su ne waɗanda suke ganewa wannan abin da Allah ta'ala yake so ne su aikata wannan abin da Allah ta'ala baya so ne sai su nisance shi na'am
وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا بالسنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تك على تك كلمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أو إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم حجرة فإن كانوا في الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا والمراد بسلطانه محل ولايته أو الموضع الذي يختص به وتكريمته بفتح التاء وكسر الراء وهي ما ينفرد به من فراش وسرير ونحوهما نعم وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه wannan hadisi na farko a cikin wannan babi an amso shi daga baban mas'ud shine uquba dan amr albadari wanda yake zaune a wannan badar a unguwa ta badar al'ansari mutumin madina allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ummul ƙauma a ƙara'uhum likitabillahi wanda ya cancanta ya yi wa mutane limanci wanda ya fi dacewa da ya yi wa mutane limanci ya jagorance su shine a ƙara'uhum likitabillahi wanda ya fi su haddan littafin Allah alƙur'ani wanda ya fi su karatu shi ya fi dacewa da ya zamanto limami an gane ku to a wancan lokaci sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu idan aka ce wane ya fi ka haddal alƙur'ani to ya fi ka fahimtar addini duk wanda aka ce wane hafizin alƙur'ani ne to ya fi ka haddal alƙur'ani ya fi ka haddal musulunci in dai kai ba hafizin alƙur'anin ba ne to amma yanzu wanda ya fi dacewa da yi wa mutane limanci shine wanda ya fi kowa sanin fiƙihu wanda ya fi kowa sanin hukunce-hukunce na sallah saboda za a samu wannan ya haddace alƙur'ani tun daga farkon shi har ƙarshen shi amma idan ka zo da ƙawa'idi ba zai iya koya maka ba shi idan ka zo da ahalari ba zai iya koya maka ba shi ba zai iya koya maka ba ishimawi amma ga wani can izub ɗin shi sha biyar amma waɗannan littattafan dukkaninsu ya yi su ya san kabli ya san ba'adi to wannan shi yafi dacewa da ya limanci sama da wancan saboda waɗanda suke mahaddata alkur'ani a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam har ma'anar shi sun haddace ta har aiki da shi duka sun yi aiki da shi to shi yasa ya zamanto sun fi kowa dacewa da su yi limanci mazala ce fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah idan ya zamanto a bangaren karatu ya zamanto duk daidai ne kowa daga cikinsu hafizan alkur'ani ne gangaram ne kafi gwani to fa'alamuhum bis sunna wanda ya fi dacewa da yayi limanci shine wanda ya fi su sanin sunna ta ma'aiki wanda ya fi su hadda ta sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya fi su fahimtar ta shi ya fi dacewa da yayi limanci sama da wani shi fa in kanu fi sunnati sawa'an to idan ya zamanto a sunnar ma ya zamanto daidai wa daida suke kowanne daga cikinsu da aka zo aka kwankwasa shi ɓangaren ƙur'ani aka ji kowanne gwani ne kowanne baya faɗuwa aka kwankwasa su ɓangaren sunnar kowa aka mishi tambaya mai manzan Allah ya ce ɓangaren idan mutum ya su idan yin sujada kabli ta kama shi ya za a idan rikici kaza ya samu na sallah kowa ya warware wannan mas'ala din da sunna ta ma'aiki to yanzu fa aqdamuhum hijratan wanda ya fara yin hijira wanda ya fi su daɗewa da yin hijira shi ya cancanta ya limanci wato wannan in ya zamanto an yi hijira daga garin da mutum yake ba gari ba ne na musulunci sai ya hijira ya tafi ƙasa ta musulunci ko gari na musulunci to sai a yi lissafi wane shekara dubu biyu da kaza ya zo shi nan wane shi kuma dubu biyu da kaza ya zo shi nan idan aka auna wane ya rigayi wane yin hijira to shi ya fi dacewa da ya limanci saboda wannan hijira ɗin da ya riga ya yi da farko fa'in kanu fil hijirati sawa'an fa'adamuhum nan. to idan ya zamanto da aka zo aka ƙwanƙwasa ɓangaren ƙur'anin kowa gwani ne ɓangaren sunnar kowa gwani ne sai ya zamanto kuma hijira ɗin ma daidai wa daida suke rana ɗaya suka yi hijira tare suka zo su to ya fi dacewa da a gabatar ya ce fa'adamuhum nan, wanda ya fi su shekaru sai a diba wane ne babba sai a naɗa shi a matsayin shi ne shugaban unguwa shi zai dinga limanci shi zai dinga kaza shi zai dinga yanke hukunci da sauransu fa in kanu wala ya ummannan rajulun rajula fi sulbanihi anzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce baya dacewa mutum ya yi wa mutum limanci fi sulbanihi a ƙalƙashin wato shugabancinsa bai dacewa mutum ko mun karatun shi ko mun ilimin shi ya zo ya maka limanci a unguwarka illa bi idnihi sai da izinin shi mai unguwar idan aka ce wannan limami ne na unguwa yan unguwa suka haɗu suka naɗa shi to ko sudais limamin saudiya ya zo shi yan unguwa ba za su saka ba su dai sai limanci dole sai limamin unguwar ya ce a yau tunda malamin su ya zo shi zai limanci sai da izinin shi wannan mai unguwar sai da izinin limamin shine wala ya ummannar rajulun rajula kadda mutum ya kuskure ya yi wa mutum limanci fi sultanihi a gurin da shi wannan mutumin shi yake kula da wannan gurin guri ne wanda yake yake shugabanci a gurin wala ya ƙa'ud ala takrimatihi sannan kuma kadda ya kuskure ya zauna a kan shimfiɗa shi wanda take mai tsada fi baitihi a cikin gidansa illa bi iznihi face sai da izinin mai gida idan mutum ya zo shi aka ce wannan bako ne ya zo shi limami ne ya zo shi na gari kaza to in ya zo shi limamin garinmu shi ya cancanta yi mana limanci sai dai in limamin garin namu ya gabatar da shi ya ce wane kai za ka yi limanci saboda kai ne babban mu duka to amma in shugaban ƙasa ya tafi guri ko ina ya tafi inda a ƙalƙashin shi ne ko ina ya tafi shi ne shugaba ana ko ina ya tafi kowa a ƙasan shi yake shi zai limanci inda yana bukata ba sai ya ce ba sai shugaban gurin ba ya ce shi zai limanci saboda shi shine babba ana wa fi riwayatin lahu a cikin wata riwaya ta al-Imam al-Bukhari a ta al-Imam Muslim manzo Allah ya ce faqadamuhu musliman wanda ya fi su dadewa a cikin musulunci saboda a wancan lokaci sahabbai ba kowa bane yake shiga musulunci da wuri daga cikinsu akwai wanda sai da ya shekara hamsin ma dogon ya shiga musulunci daga cikinsu akwai yana ɗan shekara arba'in da ya shiga musulunci akwai wanda yana ɗan shekara sittin da ya shiga musulunci to wa ya fi daɗewa a cikin musulunci sai a gabatar da shi in ya zamanto waɗannan duka waɗannan matakan na baya duka sun zamanto daidai wa daida ne ɓangaren karatu na alƙur'ani din karatunsu ɗaya ɓangaren iliminsu na hadisi din iliminsu ɗaya ɓangaren abin da ya shafi hijira rana ɗaya suka yi hijira shekaru shekara ɗaya aka haife su to sai a diba wa ya fi daɗewa a cikin musulunci idan ya zama to wannan shi shekara shi tamanin amma wannan shekara shi sattin amma shi wancan mai shekara tamanin yana ɗan shekara saba'in da biyar ne ya musulunta wannan shi kuma mai shekara sattin yana mai shekara hamsin ne ya musulunta kenan yanzu ya shekara goma a musulunci shi kuma wancan ya shekara biyar a musulunci to sai a gabatar da mai shekara goma ɗin mai shekara sattin kenan an gane ku badala sinnan kambacin faƙadamuhum sinna wanda ya fi su yawan shekaru au islaman ko faƙadamuhum islaman wanda ya fi su daɗewa a cikin musulunci wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce ummul qauma aqra'uhum likitabillahi wanda ya cancanci ya yi wa mutane limanci shine wanda ya fi su karatun alƙur'ani ya fi su karatun littafin Allah wa aqdamuhum qira'atan sannan kuma in ya zamanto kowa daga cikinsu tun daga alkur'ani yadda za a bambance shi ne in ya zamanto kowa daga cikinsu alaramma ne gwani ne to sai a ce wa ya fi daɗewa da hadda wane ne ya fara haddacewa alkur'ani a tsakankaninsu a wannan gurin shi ma wanda ya fi daɗewa da haddal alkur'ani shi wannan ya haddace alkur'ani nan da shekara biyar da suka gabata ya haddace alkur'ani shekara ta dubu biyu da sha takwas aka mai wato taro na haddal alkur'ani shi kuma wancan ya haddace alkur'ani da milkens 2015 so shi kenan yanzu tunda wancan ya haddace alkur'ani tsakankanin shi da wannan wajen shekara uku da hadda to sai ya zamanto an gabatar da shi tun daga wannan bangaren kenan to fa in kanat qira'atuhum sawa'an to idan ya zamanto karatun nasu duka ɗaya ne shekara ɗaya suka haddace alkur'ani rana ɗaya aka musu bikin haddata alkur'ani sannan kuma ba wani wanda ya fi wani ƙwarin tilawa ba wani wanda ya fi wani sanin hukunce-hukunce na ibadar ta sallah to fa ya ummuhum aqdamuhum hijratan to wanda ya fi su dadewa da yin hijira shi zai yi musulmanci fa in kanu fil hijrati sawa'an to idan ya zamanto a wajen hijira daidai wa daida suke shekara ɗaya suka yi hijira a wata ɗaya suka yi hijira a sati ɗaya suka yi hijira a rana ɗaya suka yi hijira to falya ummahum akbaruhum sinnan wanda ya fi su dattijantaka wanda ya fi su yawan shekaru shi ya fi dacewa da yi musulmanci shi za a naɗa a matsayin shi ne limami amma limami na unguwa wanda duk abin da ya zartar ya zartu amma limami wanda yake na gari a matsayin sarki amma limami wanda yake na jiha a matsayin wato bubarnar da sauransu dai to wannan shi ya kamata wal muradu bi sultanihi abinda ake nufi da manzo Allah ya ce wala ya ummannar rajulur rajula fi sultanihi kada mutum ya yi wa mutum limanci wato a cikin masarautar shi shine mahallu wilayatihi wato gurin da yake wato a ƙalƙashin shi yake gurin da yake shine yake kiwonsa shine yake wato wallaicinsa duk inda ya zamanto gurin da mutum ne yake kulawa wilaya ce tashi wannan jiha ce tashi to kada mutum ya yi wa mutum limanci a wannan gurin sai da izininsa awil mawdi'u alladhi yahtassu bihi ko kuma gurin da shi wannan mutumin shine yake banta da shi irin akwai waɗansu majalis ko gurin ba da ilimi da sauransu to lokacin sallah idan yayi shi limamin mai ba da ilimi shi yake ba da sallah to dan wani malami ya kawo ziyara kadda yayi karambani ya ce shi zai yi limanci sai dai in limamin gurin shi ya bashi damar yayi wa takrimatuhu da kuma yace wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi to takrimatuhu bi fatihi ta'i da yi wa ta wasali sama wa kasirin ra'i takrima ba takruma ba wa hiya ma yanfaridu bihi shine abin da mutum yake kadaita da shi a cikin gidansa min firashi na shimfiɗa idan ka shigo cikin ɗakin mutum daga ka ga wani guri ma wanda yake mai kyau zaka ce wancan shine gurin zaman mai gida shine inda mai gidan yake zama au saririn wa saririn ko gado gado inda aka dan shimfiɗa gado ko wata matala gashi nan da ado kana gani ma ka san can shine inda mai gidan yake zama to idan ka zo kada ka je ka zauna a can sai dai in shi ya baka izini wa nahwihi ma da makamantansu na'am وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم ليلني منكم أولو الألحام والنهى أولو الألحام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم ليني هو بتخفيف النون وليس قبلها ياء وروي بتشديد النون مع ياء قبلها والنهى العقوق العقول وأولو الألحام هو البالغون هم البالغون وقيل أهل أهل الحلم والفضل نعم وعنه رضي الله عنه قال حديثي نقبه shi ma dai an amso shi daga baban Mas'ud, Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi, ya ce, Kana Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam, ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya kasance ya musahu manaki bana fi salati, ma'aiki Alaihi salatu wasalamu yana shafa kahaɗinmu a cikin sahu na sallah idan ya zo yana shafa kahaɗa ya ga tawana bata shigo ba tawana bata huta ba, daidai wa daida. wa ya ƙulu ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana cewa istawu ku daidaita a cikin sahunku ya zamanto kun zamanto sahu ɗaya ba karkata a cikin shi wala takhtalifu kada ku saba wani yayi ciki wani yayi waje fatakhtalifa qulubukum sai zukatanku su sassaba Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ra'ayyuka na zukatanku ya sha bambam liyalini minkum ulul ahlam ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce ulul ahlami wa nuha yanzu Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ulul ahlam wato ma'abuta balaga wa nuha da hankali waɗanda suke balagaggu ne manya wa nuha da masu hankali liyalini minkum ya zamanto su ne za su tsaya a bayana daga cikinku wato idan ya zamanto an shigo masallaci manya masu hankali su ya kamata su zamanto a bayan limami su tsaya a sahu na farko saboda koda wata matsala ta samu idan aka ja ɗaya daga cikinsu zai ci gaba da limancin nan shine liyalini minkum ulul ahlam ko kuma ulul ahlam wato ma'abuta juriya da fadala wannuha da hankali liyalini minkum wato su tsaya a bayana su bi bayana daga cikinku annuha inna fi zalika laayatin liulil nuha ma'ana li ashabil uqul kenan thumma alladhina yalunahum sannan kuma waɗanda suke biye da su a cikin wannan sifa din idan aka zo suwana suwana suka tsaya a daidai gurin limami to sai ya zamanto a bangaren dama da bangaren hagun waɗanda suke biye da su haka na a sahu na biyu waɗanda suke biye da su a sahu na uku haka na hal ya zamanto sahu na ƙarshe shine sahu na yara wanda ko da mutum zai fito daga cikin sallah dai ba zai bata wani sahu ba thumma alladhina yalunahum sannan kuma waɗanda suke biye da su rawahu muslim wannan hadisi al-imam muslim ya rawaito shi wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallama li yalini minkum ulul ahlami wan nuha fadar ma'aiki alaihi salatu wassalamu da yace ulul ahlami wan nuha ma'abuta juriya da fadala da ma'abuta hankula li yalini minkum su tsaya a bayana daga cikinku huwa bi takhfifin nun wato an rawaito shi da yi wa wannan nu'ara nun guda wasali ƙasa kuma babu ƙarfi shine takhfifi liyalini liyalini minkum walaysa qabla haya'un kafinta babu ya'un tsakankaninta da lamun liyalini kawai lamun din ita take bin lam kai tsaye wa ruya bi tashdidin nun amma an rawaito shi da yi wa nun guda din nan shadda da wasali ƙasa ma'aya'in ƙablaha tare da ya wanda take mai wasali sama kafin nunin ɗin ma'ana liyaliyanni minkum liyaliyanni minkum ulul ahlam wato ulul ahlam ma'abuta nutsuwa da hankali su tsaya a bayana minkum daga cikinku wato wannan kowace daga cikin ruwa ta tabbata imma liyalini minkum imma liyaliyanni minkum ulul ahlami wan nuha wan nuha sune al'uqul wato ma'abuta hankula kenan wa ulul ahlam su kuma ma'abuta al-ahlam humul balighuna sune waɗanda suke balagagu wa idza balagha al-atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim wa qila ahlul hilmi wal fadl waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a ahlul hilm ma'abuta juriya wal fadli da daraja sune ulul ahlami a wannan guri wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake bayani a kansu na'am وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الألحام ulul والنهى ahlam أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهرشات الأسواق رواه مسلم na'am wa an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisi an amso shi daga abdullahi dan mas'ud yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abdullahi dan mas'ud ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce liyalini minkum ulul ahlam da Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma'abuta juriya da fadala su bi bayana daga cikinku su tsaya a bayana daga cikinku wannuha da kuma ma'abuta hankula masu nutsuwa da hankali tsumman lazina ya lunahum sannan kuma waɗanda suke biye da su salasan sau uku ma'ana tsumman lazina ya lunahum sannan waɗanda suke biye da su tsumman lazina ya lunahum sannan waɗanda suke biye da su fi hadhal wasfi kenan a cikin wannan siffa ɗin da aka ambata a baya wa iyyakum wa haishatil aswaq ma'aiki alaihi salatu wassalam yace ka shedunku da kula da hayaniya ta kasuwanni da hayaniya ta kasuwa a lokacin da kuka shiga ibada ta sallah kar ya zamanto kuna sallah irin sallah ta wanda yake dan kasuwa yana kallon can yana kallon can yana sauraron abubuwan da yake wakana a cikin kasuwa ka shedunku da irin wannan ana alhaishat shine irtifa'ul aswat wa ikhtila'u ikhtila irtifa'ul aswati wa ikhtilafuha wato dagawar muryoyi ana ta hayaniya din nan to ka shedin ku da kula da waɗannan muryoyi din na kasuwa wani hadisi muslim ya rawaito shi وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر وهي يومئذ صلح فتفرقا فأتى محيصة محيصة محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحب في دمه قتيلا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة ومحيصة وهويسة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال كبير كبير وهو أحدث القوم فسكت فتكلم فقال أتحلفون وتستحقون قاتلكم ويستحقون قتيلكم اليوم
قاتلكم قاتلكم نعم وذكر تمام الحديث متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم كبير كبير معناه يتكلم الأكبر أكبر na'am wa an abi yahya wannan hadisi an amso shi daga baban yahya wa ƙila abi muhammad waɗansu daga cikin malaman tarjama suka ce baban muhammad shine sahal bin abi hasma shine sahal dan abi hasma bi fatihil ha'il muhmala da yi wa ha ƙarami wasali sama ha ƙarami wanda yake maraɗa ha ƙarami ba wato ha ƙarami mai ruwa ba kenan wa iskani sa'il musallasa da ɗaurewa ta wanda take mai ɗiya uku a sama hasma kenan al'ansari mutumin madina Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi wato wannan sahal ibn abi hasma ya ce in talaka abdullahi ibn sahal abdullahi ibn sahal da muhayyisa ibn mas'ud waɗannan sahabbai guda biyu Allah ta'ala ya ƙara yadda da su in talaka ila khaybara sun tafi ƙasar khaybar sun tafi can khaybar wahiya yawma idin sulhun to ita khaibar a wannan rana lokacin da suka yi bulaguro suka tafi can an kulla sulhu tsakankaninta da mutanen madina da sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalamu akan cewa ba yaƙi mutum daga khaibar zai iya zauwa madina ya nemi abinci ya nemi kuɗi ya koma khaibar hakanan daga madina mutum zai iya tafiya tabura da khaibar to shikenan sai sahal ibnu Abdullahi ibn Sahal da Muhayyisa ibn Mas'ud waɗannan mutanen guda biyu daga Madina sai suka tafi tabura da can Khaibar fatafarraka da suka je sai suka rarraba kowa ya tafi masana'antar shi ya je inda yake neman abinci fata muhayyisatu ila Abdullahi ibn Sahal shikenan dake dama lokaci zuwa lokaci suna ziyartar junansu sai Muhayyisa ibn Mas'ud Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi sai ya tafi wajen Abdullahi ibn Sahal ya kai mai ziyara ya kai mai hira da ya tarar da shi wa huwa yatashahhadu fi damihi qatila wa huwa yatashahhadu alhali yana hahabrawa qatilan halin kasancewar shi yana abun kashewa fi damihi a cikin jininsa yana ta hahabrawa a cikin jinin shi ya tarda shi yana ta dahwara yana hahabrawa an kashe shi shikenan ya yi haƙuri fadafanahu ya mai sutura a nan khaibar ya binne shi bayan ya binne shi sai ya tattara kayan shi sun makadimar madinata sai ya iso madina ya dawo madina ya kawo wannan labari wanda yake marar daɗi na cewa ɗan uwan shi wanda suka tafi tare da shi wa khaibar wa ga abin da ya faru da shi fanɓalaka abdurrahman ibn sahal wa muhayyisatu wa huwayyisatu na mas'udin ilan nabi sallallahu alaihi wasallam sai abdulrahman ibn sahal dan uwan shi wannan abdullahi ibn sahal wanda aka kashe shi a can khaibar da shi da muhayyisa wanda ya kawo wannan labari wanda yake marar daɗi da ɗan uwansa huwayyisatu wannan da muhayyisa da huwayyisa dukansu ‘ya'yan mas'ud ne waɗannan guda ukun sai suka yi tattake suka tafi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su gaya mai abin da yake faruwa gashi gashi an kulla sulhu da yahudawa na khaibar amma kuma sun kunce wannan sulhu din sun je su yanzu har sun yi kisa sun kashe abdullahi ibn sahal fa zaba abdurrahman ya takallam da aka tafi gurin ma'aiki alaihi salatu wassalam sai shi dan uwan wannan wanda aka kashe din abdullahi ibn sahal shine aka kashe to dan uwan shi abdurrahman ibn sahal wanda aka kama labarin cewa an kashe dan uwan shi a khaibar sai ya fara magana shine fa zahaba ya takallam sai ya tafi ya fara magana a gaban ma'aiki fa qala kabbir kabbir ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce a babba ya fara magana a cikin ku kabbir bari babba ya fara magana babba ya fara magana wa huwa ahadathul qaum wato a cikin waɗannan mutanen da Abdurrahman da Muhayyisa da Huwayisa Abdurrahman din shine yaron su shine mafi kankanta daga cikin waɗannan mutanen guda uku shine yaro fasakata sai abdurrahman ibn sahal ya yi shiru ya kyale saboda ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce babba ya yi magana shi kuma ya san shine karaminsa sai ya shiru fatakallama a lokacin sai muhayyisa ya yi magana ya ce ya rasulallah ga abin da ya faru mun tafi khaibar an yi kaza an yi kaza an yi kaza na kawa dan uwana ziyara malam abdullahi da na zo na tarar da shi yana ta hahabrawa a cikin jinin shi an kashe shi faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce to a ta halifuna shin za ku rantse da Allah akan cewa waɗanda suka kashe muku wannan ɗan uwan naku Abdullahi su ne Yahudawa ku yi rantsuwa hamsin wa tastahiquna qatilakum ku cancanci wato diyar wannan kashashen da yake naku wannan wanda aka kashe muku a Abdullahi ibn Sa'al ɗin ku cancanci a baku diyar shi imma su baku diyar shi raƙumi ɗari ko kuma a kamo mutumin da ya kashe shi daga cikinsu shi ma a tsaye da hukuncin Allah a kan shi ne a kashe shi shin za ku rantse da Allah suka ce a'a amrul lam na shahadu mu dai mu gani ba da idan amma dai mun san kawai su ne suke wannan kisa din ikina manzo Allah ya ce fatubri ukum yahudu bi aymani 50 minhum to yanzu za a kirawo yahudawa su yi rantsuwa hamsin daga cikinsu mutum hamsin su rantse akan cewa ba su suka kashe wannan abdullahi ibn sahal din ba suka ce a ya rasulallah ya qaumun kuffarun ai zu mutane ne kafirai za su iya rantsaya da Allah ma akan ƙarya ko da sun san cewa su suka kashe shi za su iya rantsaya da Allah saboda ba su yi imani da Allah ba dama shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya ɗauki nauyin biyan diyyar shi ya ba da taguwa ɗari shine wa zakara tamamal hadith wato sai ya ambaci cikar hadisin muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa ƙauluhu sallallahu alaihi wa sallama kabbir kabbir faɗar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da ya ce kabbir kabbir wato kabar babba ya fara magana kabar babba ya fara magana ma'anarsa ya takallamul akbar babba ya fara magana sannan kuma kai ka bi bayan shi na'am وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد يعني في القبر ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد رواه البخاري نعم hadisi na gaba a cikin wannan babi an amso shi daga Jabir dan Abdullahi al-Ansari Allah ta'ala ya kare yadda da shi ya ce haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kane ya jima'u bainar rajulaini zan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana haɗa tsakankanin mutum guda biyu min katila uhudin daga cikin shahidan da aka kashe su a filin uhudu ya'ani fil kabar wato abinda jabir dan abdullahi yake nufi ma'aiki alaihi salatu wassalam ya kasance yana haɗa mutum biyu daga cikin shahidan da aka kashe a yakin uhudu a kabari ɗaya sun mai ƙulu saboda mutanen da aka kashe a yakin uhudu wajen shahidi saba'in aka kashe mutanen madina mutum arba'in da mutum sattin da hudu aka kashe musu muhajirai an kashe musu mutum shida daga cikinsu akwai hamza ibn abdul muttalib to sai zaman to an samu waɗanda aka kashe suna da yawa in aka ce kowa sai an mai kabarin shi sai zaman to abin ya yawa shikenan sai ake haɗa mutum biyu a cikin kabari ɗaya mutum uku a cikin kabari ɗaya sun mai ƙulu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce wa sahabbai ayyuhum aktharu akhdan li ayyuhuma aktharu akhdan lil qur'an daga cikin waɗannan mutum biyu da aka saka su cikin wannan kabari wane ne yafi haddan alqur'ani daga cikin su yafi yawan haddan alqur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima idan aka yi nuni ga ma'aiki alaihi salatu wassalamu zuwa ga ɗaya daga cikin su aka ce ai wannan wane ne abin da ya koya ma daga bakinka ma ya koya wajen sura goma daga guri kaza zuwa guri kaza ya fi wancan haddal alkur'ani to idan aka mai nuni zuwa ga wanda ya fi hadda ta alkur'ani kaddama hufin lahad sai ma yake alaihi salatu wassalam ya saka shi a gaba a cikin wannan faka da za a yi idan aka saka allahad shine bayan an yi uwa diyar wannan da za a yi ta shine wanda za a yi ta a ɓangare ɗaya a ɓangaren alƙiblar wannan ko kabari wannan ita ce shine ake ce da shi allahad sai kuma ashaqu baturiya irin wanda muke a nan kenan an gane ko to ma'aiki alaihi salatu wassalam idan aka mai nuni zuwa ga wanda ya fi haddan alƙur'ani to sai ya gabatar da shi ya sa shi shine a ɓangaren alƙibla shi kuma ɗayan sai ya bi bayan shi a ɓangaren yamma kenan an gane duka haka ma'aiki alaihi salatu wassalam yake musu wannan saboda nuni akan halaccin binnewa mutum biyu a cikin kabari ɗaya ko sama da mutum biyu idan ya zamanto an samu wato kashe-kashe ya yawa sannan kuma a ciki akwai fadala wanda take mabayyaniya ga waɗanda suke mahaddata alƙur'ani hakanan waɗanda suke ma'abuta fahimtar addini na musulunci ne ahlul fiqh da kuma waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya arzuta su da sauran huskoki na fadala to wannan a cikin hadisin nan akwai fadalarsu sun mai kulu ana shahidun ala haula yawmul qiyamati zala bayan ya saka haka sai ya ce to ni zan yi shaida ga waɗannan sahabban nawa da suka rasu da aka kashe su ranar tashin alkiyama zan cewa Allah waɗannan dukkaninsu sun yi shahada a filin Uhudu wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi bi hada al-qadar kifaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk